أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلمت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرا بك اجعلني بهذه دائرة عنايتك ونفعت عنسا ترفعني بها إلى أسماء حبك ورئايتك واربط نور تعصمني بها والمنتمين إليه من دور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المترددين وحماة الأعضاء الطائرين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai daren albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiran yau juma'a sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina dubu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. Za mu tashi a aya ta ashirin da ta ashirin ne daidai. Sama an rama ya karanto mana aya ta ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu. Ina ganin an rama ya ɗan shafa, an rama zai kara karanto mana saboda mu kiyaye bisa tsari. Alhamdulillah, ashirin. يقال الفلك يخطف أبصارهم كلما كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Allah yanzu ya ci gaba da yi mana bayani akan halayen can da dabi'u na wayancan munafikan da muka yi ta karatu akan tun daga baya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya kadu barku ya qabu absarahu. Kadan ya rage wannan walƙiyar nan da ake yi in ana ruwa wanda in yayi fiwu din da za ga mutu ya rufe ido ko ba ka da ba kwana wata ala yace kadan ya rage wannan walqiyan ya tafi da idaniyan su wa'annan munafikan kullama wa ba'ala wa mashawfi duk lokacin da wannan walqiyan ya haska mu mashawfi sai suka tafiya din wannan kamar ana magana kan tumu daren nan ne ko to kullama wa ba'ala wa mashawfi duk lokacin da walqiya yayi far za su ga haske sai su gano inda za su wa idza azlama alaihim qam yayin da wakiyan da dauke su zai dawo yin qam sai tsaya Allah ya ce walau sha Allah ka zawo sani ma qari da Allah subhanahu wataala ya ga dama da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya ya tafi da idaniyansu da kuma jin nasu tun da da zaran za a yi warke za ga mutum ya rufe ido to shine Allah ya ce wa da na ga dama lokacin da aka yi warkiyar nan suka rufe ido haka shi kenan ganin ya tafi a bara ba sai ƙara dawowa ba inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wataala mai iko ne akan haka ne malamai suka ce wannan wurin ya kaji barku ya tsabu absarahu saboda tsananin hasken ne Allah yake kamanta saurin aikin shi kaga abun yana zuwa fiu ne zai ka kuma zaka haka Allah yana nuna maka saurin aiki yana kana nufewa haka shikenan Allah ya ce shi ya ga dama sai ta shidda wannan tsananin ganin idan mutum din wanda Allah waye shi haka wa kuma ya ce wannan ya kafin nan ya kada barku ya kafu amsarahu ana karanta shi a kira'o'i da fiskoki har guda shida kana da dama ko kuma ka gaskin malamai suna karantawa ya kada barku ya if sai ka ce ya if ka saba wannan dawalin wasali na kasra ya tsibu abdara wasu malamai suka ce ana karanta shi har ina yau da yi madawar dan fataha da yi makawar dan fataha sai ka ce ya kazul barku ya kafafu kaga ya kazul barku ya tabu ke karantawa to kana da akwai kira'an da ake karantawa ya kafafu da yi makawar dan fataha wasali na fataha da mutum a masa wasalin shi ma na fasaha sai zama ya kasafu abu tsarar imamu imamu kisai ya karanta yake cewa ya kada albarku ya tafattahu absarah ita khattahu absarah duka kira'a ne ya halatta za a iya karantawa ne wanda yake akwai kuma wanda suke karantawa kamar kira'a kamar kira'a mutanen Madina ya kada albarku ya khattahu ya khattahu dafu dafu din sai ka sani shadda ya kawo da barku ya khatabu absarahu in ka kirga za ga matsala guda shi dake ne wayannan auju kenan fiskoki ne wanda ya halatta iya karanta wannan ayan ka ce ya kawo da barku ya khatabu absarahu ya kawo da barku ya khif absarahu ya kawo da barku ya khatabu absarahu ya kawo da barku ya takattabu absarahu da dai sauran kirawoyin wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girman mulkinsa da girman isansa. In ba haka ba, ba haka kai ba, ba wani abu ne ya buga ka. Daga tsaftawan gidan shi ke nan sai a ce ka daina gani. Kuma ganin ba zai taɓa dawowa ba har abada. Allah ya ce da na ga dama haka zai. Amma me yasa kuma Allah bai yi ba? Rahama ta Allah. Gashi wayannan munafikan ba su imanin da shi ba, suna nunawa a baki sun imanin Allah ya fi san cewa ba su imanin ba amma kuma Allah ya ƙi hukunta su a nan duniya tukunna Allah ya ƙi hukunta su me yasa yalwa ta rahama ta mun faɗa a baya a cikin fassara na bismillah ko aka ce ar-rahman suna ne na Allah ko wani an muka faɗa cewa yana da cikin sunayen da ba a raɗa wa wani da shi da lafzul jalala ko Allah ba za ka ganin wani ya yi ya ce sunan ɗana Allah an taɓa yi kuwa mu da nan cikin gari ba a yi dan wana ba can ma ba a yi ko to duk wanda ya sa ma yaron shi Allah yaron zai mutu Ar-Rahman ba a sa ma yaro Ar-Rahman duk wanda ya sa ma yaron shi Ar-Rahman shi ma zai mutu ai ko a Hausa yana daga cikin sunayen da ba a iya yankewa ba za ka ce mai ka ka ga abu suna cewa Abdul Karim sai a ce mai Karim ko ko Abdul Rauf ta ce Rauf ko amma Abdul Rahman ba a yankewa a ce Rahman ba a cewa to me yasa saboda Allah ne hakikanin mai rahama ko da ba ka imani da shi ba ko da kana saba mai to zai sa rahama ta ta yalwace ka rahaman nan ta shi ta zo wurinka to a fadin rahama ta Allah ya sani cewa wayannan munafikai ne zai iya tafiyar da idan su ko ganin su sight din su zai iya tafiyar da shi daga kyaftawan ido tas ba za ka kara gani ba to amma rahama ta sai yace a bar musu idan su rika gani din yaushe za a hukunta su Allah ya ce in sun zo lahira sai a hukunta su Allah mun tuba Allah ya yafe mana aya ta gaba wanda suke so karanta mana Allah ya ce
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يأتي يا أيها الناس يا أبو متاني wannan ko ko muke ya yi wannan ku gudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku da ya halicce ku walladina min qablikum da wayanda suke ma gabanin ku la'allakum tattaqun dan ku samu jin tsoron Allah wannan ayan tana daga cikin samfuri wanda suke ƙara fito mana da uslubi na Allah subhanahu wataala ko ko uslubi na alqur'ani Allah subhanahu wataala yana amfani da wasu uslubai a cikin qur'ani uslubi na farko za ga wata aya Allah subhanahu wataala sai ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu shi da kaga an faɗe ta to ana magana ne akan wayanda suka yi imani da Allah za ka ga wata aya kuma sai ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan ladina kafaru ya ayyuhan ladina kafaru da ta'ata bidiyon ko ya ayyuhan ladina kafaru wannan ayar ita kuma ana magana ne ko Allah yana magana ne wannan da wa'inda suka yi imani da shi ya ayyuhan ladina kafaru wannan ayar kuma ya ayyuhan nas to Allah yana magana da dukkan mutane ne gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba da munafiki da wanda ba munafiki ba da kafiri da wanda ba kafiri ba duka Allah subhanahu wa ta'ala in dai sunan ka mutum to wannan sakon da kai Allah yake menene sakon sakon na jan hankali ne a nuna maka wane ne ya cancanci abauta maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa makajinku mahalicinku a gani ko kalma ta arab tana ɗaukar wanda yake renon abu tun yana ba shi ya zo a same shi ya zo ya yi ƙarfi har ya zo ƙarfin ya ƙare yana nan a matsayin shi yake lura da wannan abu ko za ka ga ana cewa da larabci rabbal bait ko rabbul bait ubangijin gida ko za ce rabbul bait ko ubangijin gida me yasa saboda kai ka lura da gidan nan naka tun fili tun wani yana fili baya mallakin ka zo ka mallaka ka zo ka fara sharewa aka zo aka fara aka foundation kai ne kike take wa da komowa aka zo aka daura foundation aka fara gini yayi sama yayi sama ya zo dinta kana nan dai ko wani kike wahala ba kai ta wahala aka zo aka yi nufi aka zo aka yi plaster aka sa windina shikenan kai ranki ka shiga za shi ubangijin gida ko ubangijin gida yasa Qur'ani ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka falyabudu rabb hadzal bayt ban san ma haka ya taɓa kaiwa kai falyabudu rabb hadzal bayt su bauta wa ubangijin wannan gidan me yasa aka jingina ma wannan gidan zuwa aka jingina wannan gidan zuwa ga Allah saboda ai Allah ne yayi ta lura da gidan tun kafin mutane su samu asalin gidan shi ba shi a sama ba shi a ƙasa foundation ɗin ɗakin Ka'aba bai taɓa ƙasa ba asalin sa sannan ko bai yi sama ba sai aka ce ba annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina gidan wa iz yarfa'u ibrahim alqawaida min albayt yarfa'u haka ce ba ya bulau ba ko an ce ya bulau yana ginawa yarfa'u yana ɗagawa kenan space ɗin da ke kafa ya ce wanda yake sama ya za a ƙara ɗaga shi zuwa sama to ubangijin wannan gida to ubangiji shine rob shine mai renon abu ya ta renon sa ya ta renon sa har zuwa abin da ya kai ga munzulin abin da sai Allah subhanahu wataala ya ce to ai ni ne ubangiji me yasa domin ni ne Allah subhanahu wataala in ji Allah tun ba ka na kama da kai ko samar da ɗan adam yana da fuskoki guda biyu fuska ta farko min alalin arwahi samar da kai a duniyar da ake kira alamin arwa wurin ba dukkuna ba ne rayukan ne shi na lafuwa wata ala ke cewa wa idza kada rabbuka min bani adama min zuriyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alƙawari da mutane wanda mutanen kuma suka yi shaidan Allah ya ɗauki wannan alƙawarin da su menene alƙawarin alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijin ku kowa ya ce bale haka ne lalle ubangiji kai da ubangijin ku kaga da ni da kai yanzu ba za mu iya tuna wannan lokacin ba ko mun tuna domin wannan tuyan alamul arwani ko shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kara siffanta maka wannan alamul arwah din sai yake cewa al arwahu shundun mujannada fama ta'arafa iktalafa wa ma takhalafa iktalafa cewa rayuka da take gani rindinoni ne daga cikin rindinoni ta Allah ana magana kan alamul arwa a cikin fama ta'arafa wayanda suka sarai suka yi sarayya a wannan alamul arwa din da sun ga da ran duniya ko sai ka baka ba sanin shi ba amma sai ka ji hankalinka ya nasta shi hankalinka ya kwanta da shi ba ta ba sanin shi ba da ka gan da gaskiya a kanshi saboda tun a alamul arwa za ma kan kuda ga kun gama wa ma ta fara ba a alamun arwahin idan ba ku samu jituwa ba tun a can to a nan alamul ajsad nan ake cewa alamul ajsad duniya na jikuna to idan a canza wa ku saba ba to ma hada nan ba ku saba ba zai ga wani bai maka laifin komai ba sai ga kakar da jituwa da shi sai ga ba abin da ya haɗa ku sai ga ba ku jituwa saboda tun a can alamul arwa din ba ku jitu ba ne wannan samuwa na farko kenan samuwa ta biyu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kera ka a cikin cikin mahaifiyanka wani malami yake cewa Allah ya saka masa alheri yake cewa dan adam ya kamata ya tsaya ya kalla yaya Allah yake kira sirri kaga dan waje da kake ci kaga ni kuma ba dan waje da kake ci da zogale da tuwo da shinkafa da hura da nono ka gani ko da coca cola da menene shi ne ake tacewa idan aka tace sai a tura shi sai ya taho ta wannan kashin bayan da ba ta final cord daga nan za a tura shi za a rika iza shi za a rika iza shi lokacin da mutum ya kusanci iyalin shi to wannan abun in Allah ya kaddara cewa da za a haihu za a haihu sai a tura shi daga cikin mahaifa ga wani yace hada gida da yake kifi an dace hada shi yasa musulunci yace ai ka kiyaye abin da kake ci in ta haramu kake ci haka zaka zubo maniyyar haramu a haifan maka yaran da zai zo ya zama ta maka wahala sosai abin da kake ci shi ake tace duk abin da kake ka Allah na da girma ba duk abin da kake akwai inda za a tura shi wannan za a tura shi a ce shi zai shiga jinin kansa wannan za a tura shi a ce shi zai shi ne zai zama bayan kame abin da zai gina jiki wannan za a tura shi a ce zai tafi bayan gida wannan za a kace shi a turo shi a ce shi zai zama fitsari wannan za a kace shi a ce shi ne zai zama wai shi ne zai zama to shi gumi wannan gumi da kake gani yana tsakowa daga jikinka ai nau'in abincin da kake ci ne Allah in ya sa ka tattace su kowanne sai a kiza shi ta wurin da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ka bauta wa wannan ubangijin da yake wannan aiki allazi khalaqakum wanda yake shine ya halice ku babu wani mutum wanda yake sai ku kake shi yace ni na halice yaro babu domin ba aikin dan adam bane domin da aikin dan adam ne ya halici yaron shi a cikin maman yaron da babu sauran wanda za a ce har yanzu ba tsayu ba kuma ku haka mutane da yawa zuwa garin mu wanda har yanzu ba tsarin ba ga su da matan shi lafiya lau matan lafiya lau amma har yanzu ba tsarin ba me yasa an da bai hukunta ba kenan da shi yake da da miji ne ke halittar da a cikin mahaifiya an da shi ke ra ko ba ka wani wanda yake allazi khalaqakum wanda yake shine ya halice ku makajin ba ku kaɗai ba wallazina min qablikum da wayanda suke gabanin ku su wane ne ke gabanin ku wannan gabanin ku din bai na komawa har zuwa kan annabi adam ne ba waya ya ta annabi adam ashin ran ba da kanka waya da jini Allah wa idh qala rabbuka inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qadiba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin Binti, kalla da kafa aka fara halittar shi. Daga nan sai aka canza halittar. Wala kar karatu na insana min sulalatin thumma ja'alnahu nutfatan kalla mana thumma ja'alnahu nutfatan yanzu an gama da magana annabi Adamu. Yanzu an dawo magana wayanda ba annabi Adamu ba. Shi annabi Adamu an halitta shi da kafa da ruwa ko da laka da ruwa. Amma wanda ba annabi Adamu ba shi kuma me أهم بالنطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في كرير مكين sannan sai aka sanya wannan dukkan maniyin wanda wannan kosan da yake ci da kokon nan kalir ya kwatsai wannan kosan nan da yake ci da dan waken nan da tuwon nan da kake ci da hura da nonon nan da kake ta da gogan da nakal da mene su za a kaci a kaci sai ya zama maniyi ثم جعلناه نطفة في قرار مكين sai a sanya wannan dubban maniyin ya tsaya a wani wuri fi karerin mashi zuwa wani lokaci ba kadar na fari falsafi na Allah ya ce sai muka kaddara ko mutum insanu ma afara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara ka gani ko thumma ja'alnahu nutfatan fi karerin mashi ila qadarin ma'lum fa qadarna faliman qadiru Allah ya ce mu ke kaddarawa ba da maniyin ya shiga mala'iku sai ce ma Allah ya rab nutufa sai ya Allah maniyin ya shiga wancan mahaifan Allah ya ce ai na ji ku sani na ji ku sani kafin wannan mijin ya kwanta da matan shi kwanciyar da za a kama karuwa kwanciyar da za a kama cikin kenan ko kafin mijin ya kwanta da shekara miliyan dari biyar Allah ya sani cewa a wannan kwanciyar ne zai sama wani ya zai shiga. Kayi ma ba a halitta mutum ba amma san da shi ba tukunna. Amma Allah ya riga ya sani goma ga watan kaza, daidai karfe kaza, da minti kaza, da sakan kaza, lokacin da ya miji zai fitar da maniyin maniyin ya shiga cikin mahaifa. Kuma da an- maniyin yana shiga Allah ya sani cewa wannan maniyin ta ɗaya za a haifa namiji kuma. Kalan shi zai zama fari ne, dan dogo dogo haka mai hanci dan dogo dogo haka bayan shi mai dan fadi ba ka kare ba duka Allah ba ya sani shekara miliyan ɗari biyar kafin zuwa wannan sannan an ce fi karerin baki ila kadarin ma'alu ko wani ila kadarin ma'alu wani zai yi wata shida wani zai yi wata bakwai a cikin a kasar hausa ake cewa bakwai ni ko ko ba cewa bakwai na kasar hausa sai a ce bakwai yi wani a'a ba wata bakwai zai yi ba wata tara zai yi hausawa kuma suna cewa da kwana tara ko ba ka iya cewa ba wata tara da kwana tara wani to ba haka bane wani zai yi shekara yana cikin maman shi wani ba shekara ɗaya bane ka kalli abin da Allah ya ce ila qadarin ma'lum ma'lum a wurin Allah ba a wurin ku domin kai yanzu ba ka da lissafi cewa yanzu wata na tara shi wata ɗaya daga nan zuwa wata bakwai za ta yi kada ce kariya ne ba wata bakwai ba ta yi da ya ce ta haihuwa wata shida da gaya za ka yi littafin ka ne daidai konawa da Allah ya canza maka plan mutane nawa ne za su je asibiti a ce ana sa EDD din matanka ana sa ran matanka za ta haihu daga nan zuwa sati hudu kana dawowa yanzu za ka fara lissafi daga nan zuwa sati hudu ina tsara wata ya kare albashi ya shigo kaza kaza kaza kaza sai ga bayan zuwan ka asibiti da kwana uku da hali dan Allah baya faru baya faruwa nan garin mu a cikin yana faruwa sai ka ga ya ya mu da gama da zabi an ji a injini dan da nan da sati uku ko hudu matan ka za ta hali bayan kwana uku da faɗan wannan magana sai hali zo Allah ya nuna maka cewa lissafi na ne daidai ba naka ba shi sake ila kadarin ma'lum ma'lum din a wuri na ba a wurin ku wani zai yi shekara ta hanyar kike da samu matan da za ta haihu wata tara da kwana tara Allah zai ce naki ga shi kana gani Allah ce naki sai ya shekara wani ma Allah ya ga dama ba sai ce ba za a haife shi a shekara ɗaya ba sai ya yi shekara biyu kamar yadda malamai suke kawo kisan imamu malik cewa shi ba shekara ɗaya yi ba shi shekara biyu yayi a cikin mahaifiyarsa to banda Allah wa zai wannan ka gani ko ko mu a yanzu a Najeriya ana samu ina haka sai a ga cikin yaya lokacin haihuwan yaki amma da yake yanzu akwai na'urori da yawa ko ina ga cikin yaki lokacin haihuwan ya kai an yi sati daya haihuwan yaki sai a ce a ce za a yi wannan abun CS ko ba ka ke cewa ba sai a yi CS sai a tsara cikin sai a cire a cire yara da za ku bashi sai rayu yara sai dai ita kuma ne za ne ta ɗaukar kawainiya da ma haka Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi khalaqakum wanda ya halice ku wallazi da min qablikum da wanda suke gabanin ku shine muka dauko annabi Adam alayhi salatu wassalam a canza halitta ya dawo nutfa wanda shine muke magana akai ثم جعلناه نطفة في قرير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون a wani suran ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ملغة فخلقنا الملغة عظاما فكسونا العظام لحظة ثم أنشأناه خلقا آخر كما يدعي الله فكما إذا هذا كما بني ناشفة zai tsaya kwana arba'in idan ya tsaya kwana arba'in yadda abin da ke faruwa shi abin wani abu ne kamar haka kofar a buɗe yake wanda Allah ba wanda ya sai wannan abu maniyya yana shiga kamar da kare kamar sosai kamar da kare yadda ita na yi haka da hannuna kamar da kare maniyyin na shiga is sai wannan wurin sai ya kulle is idan ya kulle baya samun iska yanzu zai fara canzawa zai fara canzawa daga farar tugo na mani sai ya fara canzawa ya fara komawa jini jini jini jini jini jini haka kamar yadda kake gani idan an fasa mai man ya fara ɗan jirgicewa haka idan ka zaki cikin kwan cikin bawo kwan gidan kwan za a ga wani jini jini haka a jiki ai alamar cewa ya fara canzawa kenan to wannan jinin zai ci gaba da canzawa sakamakon iska baya shiga mahaifan zai rika canzawa zai rika canzawa har sai ya zo ya canza sai ya koma jini da ya gama komawa jini a cikin kwana arba'in sai kara canzawa yanzu jinin sai fara komawa yana tunkulewa zai fara komawa yana dutsewa sai ya hau matakin sa na biyu matakin sa na biyu shine zai zama gudan jini daga gudan jini da kara mataki na farko kwana arba'in yana mani kwana arba'in na biyu yana gudan jini kwana arba'in na uku sai ya koma gudan tsoka ko yanzu ya gaba wuta a nan wurin ko kuma kai in an taɓa maka haihuwa ka tsaya ka lura da abin da ke kaiwa da komowa idan an yanka rago jini ya zuba a wurin idan ya za ga ya daskare idan ya daskare za ka iya sa wani sanda ko wuka haka za ka iya shiro shi za ka ya daskare ko ba haka bane zai daskare sosai zai zama kamar nama ko to haka wannan jinin nan zai ƙara canzawa a cikin cikin maman in ya canza sai ya zama gudan tsoka daga lokacin da ya zama gudan tsoka daidai tsokan da za ka iya lunkumewa a bakinka shi ne arba'in da uku za a cika mana renon wannan tsoka idan ya cika arba'in da uku in ka mai da arba'in zuwa lissafi arba'in sau uku zai ba mu kwana ɗari da nawa ɗari da ashirin to da halittar ta zama kaiwa kwana ɗari da ashirin a cikin cikin mahaifiya ko daga lokacin za ka fara ganin cikin mahaifiyan ya fara canzawa tun daga lokacin da ya fara kaiwa kwana tamanin rayuwar mahaifiyar zai fara canzawa kai wani sun yana kwana arba'in tun farko za ka fara harasuwa za ka fara amai ta san me yasa yake faruwa haka wannan karnin maniyin nan da yake cikin mahaifiyar nan na da yake cikin mahaifa shine yake tasowa shi ne ba wani abu wani abu ne a bakin kaga wannan abin da ke cikin mahaifan shi ne karninsa yake damun da yake tasowa da ta sa abu a baki sai sai da abin da sa a baki sai ya taso cikin matan nan ba zai koma ya zama daidai ta yadda za ta iya cin abu ba sai an wuce kwana ɗari da ashirin ɗin nan idan aka wuce kwana ɗari da ashirin a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala zai sa mala'ika ya zo ya fitar da kai hannu kafa sai ga wani abu kaman bin a bayan shi wanda suka karanta biology za su ga da halittar ɗan adam yake yadda ka ga ƙwaya na wake ka ga ƙwayan wake haka yake sai ya shiga haka sai ya shiga haka ko ba ka yi ba to haka halittar ɗan adam yake za ka ta lankwashe haka to a wannan lokacin cikin matan zai fara dawowa daidai za ta iya cin wasu abubuwa da dabara daga wannan lokacin za a ci gaba da lura da wannan yara sai a kusa masa rai kai tsaye a kwana ɗari da ashirin ake fara kusa ma yaro rai sai an kusa masa kai an ma mun tsallake wani abu wanda ya kamata mutane su ƙara kallon girman Allah kaga wanda cikin mahaifan idan Allah subhanahu wata'ala yana son a haifa yan biyu wannan mani yana shiga da Allah subhanahu wata'ala sai ya sa wani variation wani shamaki ake cewa da Hausa a cikin mahaifan ba sai a sa shamaki sai ya raba wannan cikon maniyin ya raba shi zuwa gida biyu malamai masana masana mahaifa suke cewa kada ya musulunci ya faɗa ma ba malaman ba su ne cewa idan maniyi ya zo zai shiga cikin mahaifan za a kasa maniyin zuwa kamar gida ɗari dukkan maniyi kwara ɗaya duk wannan mani da kake gani da yawa yana kwararowa lokacin da ake kwanciya da iyali ba shi ba ne ake tattarawa a yayi ba dugo ɗin kwara ɗaya idan ba ka sa abu da ke cewa sunan shi drop dugo ɗaya kamar yanzu ka sa hannun karuwa ka ɗago ba za wani zai ɗiga ba ba to dugo ɗayan nan shi za a ɗauka dugo ɗaya shi ne za a kasa shi zuwa gida ɗari idan aka kasa shi zuwa gida ɗari wannan dugo ɗaya daga cikin kashi ɗarin nan shi za a wurga shi a cikin mahaifa da ya shiga cikin mahaifan nan sai in za a haifi yan biyu sai a saka shi ma sai a sa shi a mace tsakani shi ne kake ganin yan boko kuna cewa identical su za ka gan su kamar din su iri ɗaya kamar an yi gasi an so fara su malam bawo wannan variation din ka kalla Allah tun lokacin da aka ce babu wannan variation din babu wannan shamaki tsakanin wannan maniyin da wannan maniyin kuma za a haifi yan biyu to wayannan yan biyun za su fito a manne sai an zo an yi aiki ba sun ga wani mutum a garin irin wannan za a yi duk ba a yara ɗan biyu a manne ko kansu ya manne ko ƙirjinsu ya manne to wannan variation din ne wannan shamakin ne aka samu tangar da amma an yi ban ba a sa ba ko ko Allah yana kan ya nuna ikon shi sai ake sa wannan variation din ake sa wannan shamakin sai mutum sai ya biyo sai su biyo sai a haife su ƴan biyu ga al'amarin ne ha kuma za a yi tare nan sai sun kai kamar shekara uku ko shekara hudu sannan za a iya rabawa. Haka Allah kuma yake idan yana son a haifa ‘yan uku, wannan dubo ɗaya daga cikin kashi ɗari din nan yana shigowa mahaifa sai a kwasa shi zuwa gida uku sai a sassa shi a mafi. Wannan yana nan, wannan yana tsakiya, wannan yana nan gefen. Haka ‘yan hudu Allah yake so a haifa. ko ba ta ba haifan yan guda nan garin ba an taba ko to idan an wurin ne wannan guda ɗayan yana shiga za a faɗa shi zuwa gidan ruwa wannan yana nan wannan yana nan wannan yana nan wannan yana nan haka za kuma a yi su lafiya nan amma ana cire shamaki ɗaya za a ga wani wuri ya manne da wani ana cire shamaki ɗaya wani wuri zai manne da wani ko a nan wurin dan adam ya kamata ya ƙara ganin girman Allah ya miƙa wa Allah na baransa a nan wurin to ya kamata to shi Allah yake cewa allazi khalaqahu wanda ya halice ku kai dan wana wanda ka ga ya maka wani abu da ba dan Allah ba dan adam bai ki sai ya rayu a cikin cikin mahaifiyarsa dan adam bai ki ba ka taɓa tsayawa ka lura ta ina yake samun numfashi dan adam yana samun jinji yana samun numfashi ne daga numfashin da mamarsa take ta wannan jijiyar ko ya cewa ta wannan an ce ko jijiya ko wannan wanda ake yanke wannan idan maman ta yi numfashi ta ja ko ta fitar shi ne shi ma fa yake iya amfana da shi ya fitar ko ya shigar wai ta yaya tulun fatin yake shiga ta bakin ta shi ne zai tafi wannan abu ne wanda ya kamata ka sa ka tambaye kanka ta yaya yake yi ta yaya yake samun abinci ta yadda idan maman ta ta abinci ne ba Allah zai tsara aikinsa cewa wannan abinci da matan nan ta ci a tura shi ma zuwa wurin wannan jinjiyar ya ci wannan ruwan da matan da ta sha to ba za ka bane kadai akwai rabon wannan jinjirin a ciki shi ma a tura masa Allah zai sa mala'iku tura nasa abu na biyu yau ba gobe ba yau a gane ko yau ba sai gobe ba in ka koma gida ka dan dauko wani dan dutse haka ka dan daura a cikin ka ka samu igiya ka daure ka ji ka dan yawo da shi na awa biyu ka ji irin nauyin da mata suke ji in san dauki ciki an gani ko yau ka dan daura ka dan samu wani dan dutse haka an gani ko dan dutse haka amma ko ne kai dan nauyin suke shi ko suke shi an gani ko dan nauyin sa ne wanda zai kai suke shi an gani suke shi ko ya ban su kwanta da dan yawwa yau ne dan dutse da dan ya dan kai dan haka ne ma ko dan ko ayar da suke shi ya dan dutse ne dan kai haka sai ka ɗauko ɗan wani ɗan zani haka ko wani kyalle sai ka ɗaura a cikin ka sai a ɗaure maka a baya ka ɗan yawo da shi na awa biyu ka ji ya za ka ji yawa wala ya sha wala ya kai akwai akwai aiki ko za mu zo wurin tambaya an gane wannan ko to haka fa Allah subhanahu wata'ala da yake shi ya kaddara sai ya ɗauke wa mata wannan nauyin na wannan yaron da yake cikin cikin sai aka dauke in ba ga ba kai da dama haka za ka tana da biya ba haka wani ko ba gano za ka yi tururu haka ba haka za ka tana da biya wannan nauyin Allah sai ya dauke mata ba wanda za ta ji nauyin ba za ta ji nauyin amma ba kamar yadda kake tunani ba an dauke mata saboda Allah ne amma in ba ka ba kai ka gwada yau ka dan yawo ka daura dutse suke kawai dan daura yau da dan yawa a kan gidan zan ba ka dawo da wani ya ganka ka daura da dan yawo na awa ka ji yaya za ka ji damuwa Allah subhanahu wataala ya ce ka kara kallon girma na ka bauta ni in ban ga dama ba lokacin haihuwa a nan wani ban ci ka idan dan adam za a haife shi yana juyawa ne zai rika juyawa cikin mahaifan kaga ma haifar haka ne zai rika shugawa zai rika shugawa lokacin da wata shi ne ke wata takwas kan ya zai shuga haka sai ya fara shugawa ko haifar zai fara komawa sai ya zo kasa wurin masu tsaranta haka zai shigo kan kan zai zo wurin idan Allah yana son ya kashe ka wannan wurin dab da za ka haihu sai a shiga kan sai kan ya ƙara komawa sama yanzu kaga sai ya ƙara komawa 360 yanzu kuma ko ba haka bane sai ƙara juyawa kuma sai an ƙara zagayawa an ƙara zagayawa ya zagayo ya ƙara komawa haka a wannan wurin ya da yana son ya kishi ka sai ya bari lokacin nan wani ya yi sai a juya ka sai ya ƙara komawa sama da yawa ma da ka ji asibiti a ce kai ya juya ba san ban kusa kiyayewa da an ce kai ya juya ana haihuwa ba za a yi sai hajji sai an sha wahala karkashin wannan wahalar Allah yana so sai ka shiga wani to amma Allah cikin rahamarsa sai ya ƙara jiyo ka sai ya ƙara dawowa kallon wurin sa hannun ba ƙara kallon wani hikima na Allah a wurin za a sa hannu haka two centimeter ko two centimeter za a ƙara sawa haka za a ƙara sawa haka za a ƙara sawa haka to duk lokacin da aka sa hannu haka a gaban matanka to ya nuna haihuwar yanzu ai da kake jana cewa sai an sa hannu an shiga sai ya kai wannan centimeter din wanda hannu zai iya shiga a haka to ya ake wannan wurin ya hannu zai iya shiga haka kan naka ya iya fitowa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya maka cikin Al-Qur'ani ne kina yake cewa summa sabila yassara ko قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرى sannan wurin da za ka fito nan ni ne nake yassarewa kake ke fito ka kalla ko da kin ya fito ni kafa ni ba likita ba amma ko da kin ya jiyo ni kafa din sabo za ka fito din sai kin da ya wani haka sai ya sai ya juya haka sai ya lambace haka sannan za ka iya fita don wurin ba yi shi haka ba babu ruba dan wani dariya babu ruba ne sai kan yayi haka yayi rawa ya ya lankwashe haka sannan sai kan da shi wa sai gurin sai koma ne yadda ka san balan balan ka san balan balan ko yadda ka san balan balan haka wurin zai zama sai wurin ya bude sannan sai yaron ya kistuwa Allah ya ce ka ƙara kallon girma na auren yanzu a haifan maka yaran ko suka ce ka an haifi yaran nan sha bakwai ga wata bayan tsara albashi ba likita a koma da yaran nan zai koma da wurin zai yi yanzu yaran nan da aka haifa yanzu nan a iya tura su kuma ya koma zai yi koma ba zai koma ba sai ya sa abin da Allah ya riga ya kaddara maka ila kadarin ya riga ya kaddara saboda ka duk kwarewar likita yanzu ba zai iya tura shi ba yace kuma shi yadda baba ya kai ga masifa ya za ki haihu yau sha bakwai ga wata bayan za a yi albashi ba ina zan samu ragon suna ina zan yi kaza ba zan iya mai da shi ya koma ba sai kuma ثم السبيل يسر Allah ya ce to ni da nayi maka wannan gata na fito da kai ta wannan wurin ka bauta ni Allah subhanahu wa ta'ala ba ya so na yi nan ba shi ya ci gaba da lura da kai ya koya maka wani abu wanda da ba din Allah ba sai an dade ana koya maka sanin za ka iya shine kama mama a ba yaro nono ya shago ai Allah ne yake koya ma yaya yake koya ma yara ba da ganin kawai da an kara ta haka ko kana ganin sai amanta ta ci tana nuna maka maman cewa in na maka haka ka kama ka sha maman ne kenan ai ba maman take mai da zarar an nuna mai kawai an ce to ga maman da zarar ta dauko ta kara shi kawai da maman kawai zai kama man man man man man man man sai ta kawai da ta juya ta kai shi wurin man man sanin ka ga wani iko na Allah duk lokacin da yaron nan yake jin yunwa maman za ta gaya ma za ta ga maman ta ya ƙara nauyi ya ƙara shi wannan maman breastfeeding yanzu muke magana shi kuma kai ka taɓa tunanin daga ina ya zo ka taɓa tunanin daga ina ya zo من بين الفرد ودم لبنا خالصا صاحب الشارب هكا الله بنا من بين الفرد ودم tsakanin jini da ruwa kai a gaida Allah tsakanin jini da ruwa da mata take sha ko da abin da take ci daga nan ne da abin da take ci da jini da ruwa daga nan ake tacewa ko min bayni damin wa fartin min bayni fartin wa damin wa labana khalisan lisharki tsakanin jini da abin da suke ci da ruwa shine ake tacewa sai a zubo ruwan nonon da za ka yanka nonon ba za ka yanka nonon yake zuwa ba za ka yi ba wanda Allah ba wanda ya sai wani. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ayan nan sai yake allazi khalaqakum ni da na halicce ku ni za ku bauta ma wallazina min qablikum da wa'inda ma suke kafin ku su annabi Adamu ne su annabi Nuhu su annabi Zakariya su annabi Yahaya har zuwa nan kan annabi Musa da annabi Isa zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai zuwa kakanninmu da suka gabata Allah ya ce jini na halice su ku bauta mini su saboda haka me yasa an ce ku bauta mini da allakum tattaquna dan ku samu jin tsoron Allah domin in ba ku jin tsoron Allah to dan adam zai zama to kamar dabba me dabba dabba tana cin abinci ta sha ruwa daga nan kawai sai ta yi babbara shi ke nan kawai bukatar ta sai kuma barna ko ba ta bane in ka dan ada nan yake da suna in ka dan ada dan dawanka ta mutu cinye maka in ka dan sanya maka ranka ta cinye dan shinkafa ma ke dan tsare tsada ta cinye ko ba ko ba ta bane sai barna sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'anda ba su imani da ni ba wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wannan rubutu wannan so da duk tsoron Allah ne ɗan adam yake zama ɗan adam zai kiyaye haƙƙin wannan ya kiyaye haƙƙin wannan ya kiyaye haƙƙin ubangijinsa saboda haka duk mutumin da yake jin tsoron Allah za ka ga rayuwar shi ta ce daban da wanda baya jin tsoron Allah shi sa Allah yake da allakum tattaquna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana malamai sun yi maganganu akan wannan la'allakum tattaquna to lokacin ma ya riga ya kai cewa abauta wa Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu jin tsoron Allah me yasa aka ce saboda jin tsoron Allah nan shi ne mafi wanda yake kai dan adam darajar da kudinsa ko iliminsa bai zai kai shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake inna akramakum inna akramakum inda Allahi wanda ya kowa a wurin Allah. Ba da kyau ba ne, ba da kuɗi ba ne, ba da iya wanka ba ne, ko iya turo hula gaba. Ko? A'a. Da mene ne? Da jin tsoron Allah. Idan ka fi kowa jin tsoron Allah a wannan garin, to ka fi kowa a wurin Allah. In aka samu wani ya fi ka, to har a wurin Allah ya fi ka. An gane wannan? Sabida haka mutunci yake jan hankalinmu. Kan ka wani ya sa kaya ya zaku ka raina shi ka wulaƙanta shi kar ka ga wani ya sa hularsa mai dafi ka raina shi ka wulaƙanta shi tsoron Allah ba a hula ba ne tsoron Allah ba a kaya ba ne sai dai musulunci ya nuna mana tsafta tsafta yana da cikin imani ba hujja ba ne in sa kaya ya zaku in sa riga mai dafi in sa hula mai dafi ita wajen tsoron Allah shi musulunci ya nuna mana cewa lallai wanda ya fi kowa a wurin Allah shi ne wanda ya fi kowa jin tsoron Allah sa kaya ya ga ku ko masu nafi ba yana nufin cewa ba ka jin tsoron Allah ba a'a za ku ce kana jin tsoron Allah amma ka tabbata karantarwar addinin ka da yake annabafatu tsafta yana da cikin imani shi yasa wasu malamai suke cewa yana da matakan kyau mutum ya zama to kowane rana in ka sa riga yau to gobe ba sai ka nune ta ba in dai kana da wadatar amma in babu wadatar to ka sa yau ka sa gobe shikenan kar ka maimaita kaya ya wuce sau biyu domin in ka maimaita kaya ya wuce sau biyu to dattin zai nuna kuma shi musulunci addini ne na tsafta babu inda aka ce ai kazanta a cikin musulunci babu ko ka bar gashin kanka ya yi kudu ko ya ke cewa ya yi wannan kudan kudan mummurɗe ba gyarawa ba wannan kai musulunci ba cewa yi ana son mutum ya yi gyara ya yi aji duk mako in sati bai samu ba duk mako to duk sati shi ke aji amma yan kan ku ba musulunci zai ce maka duk mako mai domin haka manzon Allah yake in har wani uzuri ya zo wanda tun mako baka iya yanke kumba ba ko wanda lura ya same ka ka shiga halwa ka san wata abin da ake cewa halwa ko me halwa halwa shi ne ka kebe kamar abin da ake kira gayi gayi ke ta roƙon Allah Allah ya maka budi ko Allah ya gafarta maka ko Allah ya biya maka wani bukata naka to idan mutum ya shiga irin wannan mutum shi ne yake kokar mutum ya wuce kwana arba'in bai yi aski kar mutum ya wuce kwana arba'in bai yanke kumba ba iyakan kololuwan abin da ɗan adam zai iya tsayawa kenan ba tare da ya yi aski ba ko ya yanke kumba ba me yasa shi kuma wannan an samo shi ne kan annabi Musa alaihi salatu wassalam ko da ya fa kwana arba'in din nan da suka yi suna suna cikin wannan shi da wasu malamai sun ce a ba kwana arba'in ba ne arba'ina sana yatimuna fil ardh cewa shekara arba'in ne suka yi to kai da malam ba za ka yi cewa shekara arba'in ba sai malamai suka ce mafi yawan kwanaki da ake shiga halwa kwana arba'in ko arba'in da biyu ba a son mutum ya wuce haka kisa duk malamin da suka ya shiga halwa sati ɗaya ne ya fito wanda yake shiga mafi kololuwa shi da kwana arba'in ko arba'in da biyu zai fito ne kisa ko aikin hajji za a ga ba a barin mutane a can garin a wuce kwana arba'in arba'in da ɗaya arba'in da wani abu za a dawo da shi domin kiyaye wannan al'umma din na musulunci da ake kawo. ‘Yan wana, abinda za mu yi ɗauka kenan a karatunmu na yau, abinda muka faɗa daidai, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada, wanda muka faɗa bisa kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana, hajiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jinta rahama a gare ta, singen da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta fara ne a gare ta. Muri'a da sabari da mu da aka bari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu, ya sanya tarbiyyar da aka mana ya zama su jagoranci gare mu zuwa aljanna mai gidanta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu hakurin rashi gaba daya wanda suke jinyar ta Allah ya saka musu alheri wanda suke da hidima a kan ta Allah subhanahu wataala ya saka ya mu kuma san mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya ji rahma a gare su barka lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya zaunar da mu lafiya shi kana abin da zai zai zama tun damuwa ga mutanen mu dare ko rana Allah subhanahu wataala ya dauke mana dan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma birahmatika alwasi'a tummana وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولائمه المسلمين الاحياء منهم الاموال وتاج بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واعف نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونجها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الاجر من الجنب اللهم ان كانت مؤمنه فبشر انسانها وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تعلمنا اجرها ولا تفتنا بعدها اللهم ثبتها الى المخرج المنصبه ولا تفتنها في قبرها بما لا طاقه لها به واغنها دارا خيرا من جارها وعالم خيرا من اهلها وجعل قبرها روضا من رياض الجنة ولا تسألها حفرة من حفر النيران وبدل سيئاتها حسنات وبحسناتها إنسانا وجزا عنا وعن خدمة الإسلام خيرا وأكرها في زلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن فكها بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ بيننا وبين هذه الخيرات رب كثير وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله